إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 24 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu mai albarka na karatun littafin وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر مبمالي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى don uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen fasali na ɗaya yau za mu shiga alfaslu tsani fasali na biyu mai yadda kuka sani malam ya kasa littafin ne zuwa fasali shida fasali na ɗaya zuwa fasali na shida to cikin ikon Allah sai zama ka fita daga fasali na ɗaya za kuma mu shiga fasali na biyu kai tsaye fasali na biyu abinda malam zai tattauna a kansa shine as-sar'u haqiqatuhu wa ilajuhu as-sar'u haqiqanin sa me ake nufi da shi me tabbacin sa sannan kuma ya ake maganin sa a wannan babi malam zai tattauna abubuwa ne kamar haka na farko zai bayani game da shi as-sar'u din me ake nufi da shi zai yi bayani game da maganganun da malamai suka kawo wajen ta'arifinsa sannan abu na biyu zai tabbatar da shi ta fuskar nassi na alkur'ani da hadisi shin da gaske ne alkur'ani da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun tabbatar akwai asarar ko ba su tabbatar ba abu na uku shine malam zai kawo mana maganganu na likitoci na irin na zamani wanda suke magana akan shi kasar din hakika ne tabbas ne dan akwai wasu da yawa daga cikin mutane musamman wanda boko wanda boko ta dafa su da yawa to su irin waɗannan abubuwan ma na aljani na shiga jikin mutum duk ba su yadda da shi ba su ko abin da suke iya yadda da shi shine taɓa ƙwaƙwalwa ce ko ɗabi'a ce ko wani abu makamancin haka to malam zai kawo hatta akwai likitocin magani daga ƙasar america likitocin zamani wanda suke bayani daga ƙasar america da sauran ƙasashen duniya da inda bayani ake na likitoci da cigaban zamani to sai dai abu bayansu sun yi bayani wajen kokarin tabbatar da wannan hakika ta asar sannan abu na hudu da zai tattauna a cikin babin shine idan asar din ya faru ya za a yi maganin sa to wannan waje yana da muhimmanci kwarai da gaske sai kasance kowanne ɗaya daga cikin ya samu abin da turawa suke kira da post aid ma'ana taimakon gaggawa da zai iya wa ɗan uwansa ko wani na kusa da shi lokacin da irin wannan matsala ta same shi insha Allah ta'ala malam zai kawo mana hanyoyin da ake bi wajen magance irin wannan magana to sai dai mu fahimci cewa shi asaro din kala biyu ne akwai wanda yake da alaka da kwakwalwa akwai wanda zaka ga idan ya fadi yana wannan buge-bugen yana wannan shure-shuren ba fa aljini ne ya taba shi ba kamar mai farfadiya galibi ma masu farfadiya zaku ga ai ba wasu daga cikin su da yawa ba aljinu bane yawa matsala ce ta kwakwalwa kamar yadda zamu zo mu ji to irin waɗannan ba su ba akan su malam zai yi bayani ba saboda din maganin da kaji malam ya kawo akan asar'u yana bayani akan wanda aljani ko shedani ya shafe shi ba wanda kwakwalwarsa ta tabuwa ina fata an fahimta yan uwa saboda haka duk wanda kwakwalwarsa ce take da matsala maganin sa shine sai a kai shi asibitin psychiatry sai a je a duba kwakwalwarsa likitoci su bashi magani kuma an yi da yawa an samu lafiya amma idan abin kuma ya shafi aljanu to ko asibitin psychiatry duk za a kai shi ba zai samu lafiya dan da shi likitan sakatari inda shi mara lafiya da aljanin sai bige su saboda haka dole sai an zo an karanta alqur'ani sannan insha Allah ta'ala cikin kaddarawa Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa wannan babi shine da waɗannan abubuwa shi sune abubuwan da wannan babi da zamu karanta yanzu ya kunsa malai ce ta'rifu sar'i ma'anar abinda ita kalma as-sar'u din take nufi malati asaru ibaratun an ikhtilalin yusibu al-insana fi aqlihi naka ce asaru abinda ake nufi da shi ikhtilalu wata matsala ce ko wani rauni ne ko wata lalacewa ne yusibul insana da yake samun ɗan adam fi aqalihi a cikin hankalinsa ma'ana wata matsala ce al-ikhtilal shine samun matsala ko gurbacewar wani abu ko kuma rauninsa to wani rauni ne ko matsala da take shiga cikin hankali ta gurbata hankalin bi haythu la ya'il musabu ma yaqul ta yadda shi wanda wannan abin ya sama baya iya kiyaye abin da yake faɗa sannan fala yastati'u an yarbita baina ma qalahu wa ma sayaqulu sannan ba zai iya kulla alaka tsakanin abin da ya faɗa ba da kuma abin da zai faɗa a nan gaba ina fata an fahimta ma'ana idan mutum ya samu irin wannan matsalar zaka ga yana maganganu masu cin karo da juna abin da ya faɗa yanzu ba zai iya alakanta shi kuma da abin da zai faɗa ba sai ka samu sun ci karo abin da yake faɗa yanzu sai kaga abu ne da yake da alaka da abin da ake yanzu amma idan ya tashi magana gaba sai kaga ya dauko abin da aka yi shekara 20 da suka wuce a baya sai ya kawo sai ya goma su saboda samun matsalar da ake akwai saboda kwalwa ita ce take control din duk abin da yake gudana a jikin mutum duka to idan wannan idan ta samu matsala kuma shikenan sai ya ga mutum ya yana ta maganganu haka kawai shi ta an ka samu mutumin da ba shi da hankali sai ya ga maganganunsa ba irin maganganun da kake yi bane sai gana maka wasu irin maganganu yana cikin magana kana cikin magana da shi lami lafiya sai ga ya kauce kawai ya shiga wani layi kana magana akan kawai sai ga ya tafi saudiya sai ga ya dawo na america sai ga ya tafi haka maganganu masu cin karo da juna malai ce wa yusabu wa yusabu sahibuhu bi fuqdani dhakira sannan mai irin wannan matsala ta asarku yakan kamu da matsala ta gogewar tunani ya kasance ba iya tuna komai shi ne abinda suke cewa mutum ya yi luzin mamari kenan ya kasance ba iya tuna komai idan mutum ya samu irin wannan matsalar sawa'un ta aljanu ce ko kuma abin da yake da alaka da kwallo ce kai tsaye tunda shi su ma nasu aljanun sukan yi amfani da abin da za su amfani da shi wajen taɓa kwallowar saboda haka ko dai kwallowar ta taɓa kai tsaye ta hanyar wani wata ɗabi'a ko wani sanadari da ya canza ta ko kuma ta hanyar shi aljanun to za ga wani lokaci duk abin da ya yi kan mutum sai ya goge sai kaga mahaifinsa ya zo ya tsaya a kansa yana masa magana sai cewa ya kai ya manta shi kuma da gaskiya ne ba wai shigantaka ba ne ya manta shi waye ya manta waye mahaifiyarsa ko mahaifiyarta ta tsaya sai ce suwaye ne suwaye a kaina a ga masa magana a ce kai kaza kai kaza sai yaushe akai ya manta to duk irin wannan matsala ta asar tana haifar da haka malaikin malaikin natijata natijata ikhtilal fi a'sabil mukh hakan yana faruwa ne a sakamakon wannan matsala da aka samu a cikin jijiyoyi na cikin kwakwalwa jijiyoyin da suke kai saƙo wato dukkanin gaban ɗan adam da jikinsa gaba ɗaya suna karɓar saƙo ne daga kwakwalwa da bakinsa harshensa da yake ɗanɗano da hancinsa da yake iya shaƙa ƙanshi ko wari da idansa da yake gani da kunnensa da ƙafarsa da hannunsa dukkanin saƙonsa na zuwa ne daga kwakwalwa sai abin ya faru a kwakwalwa sannan kaula kuma ta tura sako zuwa ga abin da zai yi aiki idan ido ne sai ya gani yanzu wannan ganin da kake yi yanzu kafin ka ga abin da kake gani sai da sako ya je a kaula sannan ta turo ido sannan ya iya gani to idan ya kasance jijiyar da take da alaka da kwakwalwa wacce take da alaka da gani ta tabu to sai ganin kai samu matsala ina fata an fahimta wata matsala daga kwakwalwa ne ta tabu sai idan ka ya tabu ba wai daga idan bane kai tsaye shi sa sai ga wani ga idansa kuru-kuru ya fi naka girma ma amma sai gaba ya gani ba daga ƙwaƙi idan bane wani idan ƙwaƙwalwar da take ajijiyar da take da alaƙa da kunnensa ta tafi sai ya gaji ya daina ji gaba to haka al'amarin yake idan aka samu irin wannan matsalar daga jijiyoyin da suka taho daga ƙwaƙwalwa wanda suke ba da saƙo suka samu taɓuwa suka samu matsala to sai gaɓar da take da alaƙa da wannan jijiyar sai ta samu taɓuwa shi ne abin da malam yake nufi malam ya ce wa sahibu hadha al-ikhtilal al-aqli ikhtilalu fi harakatil masru sannan irin wannan matsala da mutum yakan samu ta kwakwalwa a har yanzu kuma matsala wajen motsinsa ko tashinsa ko zamansa sukan kasance tare da matsalar kwakwalwa tare da matsalar kwakwalwa shi wanda aljanna suka buga ko kuma wanda ya samu matsalar kwakwalwa din ma'ana galibi idan abin ya shafi kwakwalwar tasa to za ga ya shafi kuma motsinsa shi ne alharakat ɗinsa za ga ba ya iya tashi ko ba ya iya zama ko in ya tashi sai ga yana tafiya kamar wanda ya shayi shayi ko kuma ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi zai wanda wanda ya taɓa ganin mai karɓar alai zai ga yadda yake ba zai iya zaba ba zai iya faɗo ba zai iya abin nan mutum yana tsaye haka kawai kamar yadda kake kawai sai ga ya faɗi da yayin ƙuran tashi kuma sai ya faɗi da yayin ƙuran tashi sai ya faɗi za kuma kafa salami lafiya take ba abin da ya shafi kafarsa hannunsa ma ba abin da ya shafe shi matsalar daga ina ne daga kwakwalwa ne ina fata an fahimta yan uwa to shi sa wannan matsalar ta hankali takan shafi motsinsa da kaiwa da kumbawansa bala ce fala yastati an yatahakkama fi sayrihi sai kaga mutum baya iya control din tafiyarsa ba zai iya tafiya kamar yadda kake amike ba idan ya tashi zai tafiya ko dai ya fadi ko kuma kaga yana hagu da dama haka ya fadi nan ya fadi nan haka بالتي وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه أو حساب المسافة الصحيحة لها سيكا قمت من لوكة yakan iya rasa samun damar tsayawa akan kafafuwarsa yayi tafiya da su ko kuma ya irga tafiyarsa tafiya ingantacciya kamar yadda kowa da kowa yake yi sai ga mutum ya kasa yin haka idan ya tashi yana tafiya sai ga ya hagu yayi dama ya yi dama ya yi hagu ba zai iya tsayawa ya tafiya straight kamar yadda mutum mai lafiya yake yi ba duk me yake kawo wannan shine tabuwar kwakwalwa din tasa ba wai matsalar daga kafarsa bane ko daga wani abu na jikinsa mala yace min mazahir sar'i daga cikin abin da yake nuna mutum ya kamu da ciwon as-sar'u shine amaliyatu takhabbut fil aqwal wal af'al wal fikr shine kaga mutum yana bagauniya al-takhabbut shine wannan faɗuwar da mutum yake tashi mutum ya faɗi ya tashi mutum ya hagu ya dama to yana ɗaya daga cikin dalilin da ke nuna cewa mutum ya kamu da ciwon asaro mala ya ce a cikin maganganunsa ko a cikin ayyukansa ko a cikin tunaninsa kaga maganganun mutum suna cin karo da juna abin da zai faɗa yanzu ba shi da alaƙa da abin da ya faɗa ɗazu ko kuma abin da zai faɗa a gaba ko kuma a cikin ayyukansa kaga mutum yana aiki kamar yadda kaga mara hankali yana aiki ya je rinka tsantsantsan abin da bai kamata a tsinta ba ya rinka kokarin dukan mutane ya rinka kokarin yin abin da mai hankali bai kamata a ce ya yi irinsa ba ko kuma a cikin tunaninsa kaga tunaninsa ya gurɓace ba irin na sauran mutane ba mala ya ce intaha wannan magana da aka ɗauko daga alamul jinni fi fi zo ittabi sunna ta tiki haka nan kuma ya ɗauko ta a cikin littafin alamul jinni wal mala'ika dukkanin waɗannan malamai masu waɗannan littattafai sun kawo wannan magana sai ce ta'riful hafiz ibn hajar al-sar'i akwai ta'rifi da babban malami ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yayi game da abin da ake nufi da wannan kalma ta asar yace hiya illatu in aka ce asar wata illa ce tamna'ul a'dha' ar-ra'isiyya an infi'alaha man'an ghayra tab wanda take hana gaban mutum sassan jikin mutum mafiya muhimmanci sune al'ada'ir ra'isiyya misali kamar irin ido kunne hanci kafa da hannu waɗanda za ku gaɓai ne da inda suka taɓa jikin mutum sai an gane inda suka taɓa jikin mutum waɗannan gaɓai za ka ga sai mutum ya fahimta kuma sai ya gane kuma sai sun yi tasiri misali duk lokacin da aka ce mutum baya gani ko mutum ya daina ji gaba ɗaya ko mutum ya daina magana ko mutum ya daina iya tafiya gaba ɗaya ko hannunsa ya shanye duk waɗannan gaɓai ne da suke masu matuƙar mahimmanci a cikin mutum to asar'u galibi yakan yi tasiri ne a irin waɗannan gaban ta yanayin da zai hana su aiki amma ba hanawa ta gaba ɗaya ba ba hanawa ta gaba ɗaya ba wani lokaci abin zai daina aiki na wani lokacin idan aka je aka yi magani zai iya dawowa ko kuma ya kawo ya ɗauke ya kawo ya ɗauke ma'ana wani lokaci kawai sai a ji mutum ya daina ji gaba ɗaya kawai idan ya daina ji wani lokaci kuma sai jin ya dawo wani lokaci kawai sai mutum ya ji ganin sai ya dauke wani lokaci kuma ganin nasa sai ya dawo malai ce wa sababu abin da yake kawo wannan shine rihun ghalidatu wata iska ce mai kauri danyar iska mai kauri mai kaushi tan habisu fi manafiz dimag wacce take toshe kofofin kwakwalwa kofofin da iska kyakkyawa take shiga domin kai sako waɗannan jijiyoyi su aiki yadda ya kamata to ita wannan iska gurɓatacciya sai ta rinka shiga tana toshe wannan ƙofofin sai ya kasance aikin da jijiyar da take ba da ji ya kamata ta ba ta iya yi ba aikin da jijiyar da take kawo gani idanka ka gani ba za ta iya yi ba to sai ganin ka ya samu matsala ko jin ka ya samu matsala ko hannunka ko kafa ko abin da ya kamata haka to wannan da yana bayani a likitance a abin da likitocin zamani suka faɗa abin da yake kawo irin wannan matsala ta assaru au bikharun radi'un yartafi ilayhi min ba'd al-a'da'i yace ko kuma wani hayaki ne da yake gurbatacce hayaki da yake gurbatacce wanda yake hawa zuwa ga kokolwar mutum min ba'd al-a'da'i daga wasu gabbai idan hayakin da yake mai dauke da guba mai dauke da cuta ta shiga ta cikin hancin mutum ko kunnansa ko bakinsa to sai ta tashi ta tafi zuwa kokolwa sai ta gurbata hanyoyin da iska mai kyau take shiga domin yin aiki ga wannan jijiyoyi sai a samu matsala sai kasance mutum jinsa ya samu matsala kaga jin mutum ya ragu ko ganinsa ya ragu ko ɗanɗanansa ya ragu ko kaji mutum gaba ɗaya jin ƙanshinsa da warinsa ya ragu diya da alaƙa da ƙwalwa ne wannan mala ya ce wa qad yattabi'uhu wa qad yattabi'uhu tashannujun fil a'dha'i sai kaga idan irin wannan matsalar ta faru sai ka ga rikewar gabai kuma ta biyo wannan matsala shine at-tashannus gaban mutum ta makale at-taqallus kenan ta makale ta kasance ba ta iya aiki kamar hannun mutum ko sai ya makale ayi ayi a juyo hannun mutum ya kasa ko mutum da kafa sai ga ya kasa tashi sai ga ya kasa tashi yanzu akwai da yawa wannan idan irin wannan matsalar ta aljanu ta same su tunda muna magana ne akan na aljanu ba na likitoci ba tunda mu ba likitoci bane na zamani idan wannan matsalar ta samu mutum sai ga mutum ya sa akwai wanda sai ya sati baya tafiya kafar gaba ɗaya ta rike saboda sun yi amfani su aljanu sun yi amfani sun taɓa a jijiyar da take kai saƙo wajen tafiyar sai mutum ya kasa tafiya to amma kuma cikin ikon Allah da an karanta alƙur'ani an yi mutum rikiya sai ga mutum ya tashi ya ci gaba tafiyar hakan yakan faru da yawa ko mutum ne ka san shi sahihin mutum ingantacce nagartacce kawai sai ga ya daina ji ka ga gaba ɗaya mutum baya ji ko kuma ka ga yaro gaba ɗaya ya kasa magana bayan da da maganarsa to idan aka zo aka karanta alqur'ani kuma cikin ikon Allah sai ga yaro bakin sa ya buɗe ya ci gaba da magana to duk wani yana faruwa ne a sakamakon a ko gurbacewar yanayin kwakwalwarsa ko kuma a sharri irin na shedanin aljanu bala yace fala ya baka shakhsu ma'ahu muntasiban tare da irin wannan lura mutum ba ya tsayawa akan kafafuwansa ya tsaya akan kafafuwansa kamar yadda kowanne mai lafiya zai iya tsayawa bal yasqut sai dai kaga mutum yana faduwa wa yaqdhifu az-zabada lighalabin rutuba sai ga yana fitar da irin wannan dafarar shine kumfa daga bakinsa saboda lighalabin rutuba saboda a taushin wannan iska da take mai danyen iska da take shiga cikin ƙwaƙwalwarsa sai ga mutum ya faɗi yana fitar da dafara ta abin da ɗinsa galibi za ga mutanen da suke farfa ɗaya suna irin sai ga mutum ya faɗi yana ta fitar da yawo mutum ba zai yi tsawa kan ƙafafuwansa ba to saboda waccan iska da ta shiga ta toshe kwakwalwarsa ne malai ce wa qad yakunu sar'u min al-jinni kuma matsala as-sar'u faduwa takan faru wani lokacin ta sanadiyar aljin wanda duk malai ya faɗa ne ta sanadiyar me abin da yake faruwa a ɗabi'anci wanda likitoci za su iya gaya maka da zamani sai ce wani lokaci kuma ba wannan bane abin da yake jawo haka shine sababin sa aljanu ne suka taɓa mutum sai mutum ya irin wancan abin da wancan wanda kwakwalwarsa ta taɓi sanadiyar ɗabi'a yake aikatawa. Mala ya ce, Wala ya ƙau illa minan nufusil khabithati minhu. Hakan baya faruwa sai daga shedanun aljanun da suke mugaye. In ka an ce annafsul khabitha su ne shedanun aljanun da suke mugaye, azzalimai masu cutar da mutane. Mala ya ce, To hakan ba ta faruwa sai daga shedanun aljanun da suke mugaye masu cutar da ɗan adam. imma listihsani ba'd suwar al-insaniya imma dai sukan yi hakan ne saboda sun kyautata wani bangare daga cikin suwar dan adam ma'ana wani bangare daga cikin jikin mutum ya musu kyau ma'ana idan aljani ko shedani ya ga wani dan adam kuma ya burge shi to lokaci takan takan farta yadda yakan shi aljani yakan iya taba mutum saboda wannan kawai yanzu idan aljani ya ga namiji ko macin da ta birge shi kawai sai ta shafe ta ai an shaji sai sai aljani sai ai santa yake sai santa yake akwai wani mai rukiya da yana bada labari yace akwai wani mutumi da aljanu mata kusan 50 ko wani abu suka shiga cikin shi shi kadai kuma duk mata gaba saboda suna son kaga wannan wace irin soyayya ce saboda cutar da shi suke suna cutar da shi sosai da sosai ko irin wannan wasu daga cikin shedan aljinu suna shiga jikin mutum ne saboda suna son sa saboda sun kyautata wani abu daga cikin surarsa wa imma liqaqil azabi ko kuma suna shiga jikin sa ne saboda ya cutar da su shi mutumin yayi abin da ya cutar da su sai su shiga jikin sa domin su rama abin da ya musu kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata malai ce wal awwal bayanin da muka yi na farko huwa allazi yuthabbituhu al-atibba shine abinda likitoci na zamani suke tabbatar da shi wa yadhkuruna ilajahu kuma suke fadar maganin sa menene bayanin da muka yi na farko shine yadda mutum yake kamuwa da asarru ta hanyar iska mara kyau ta shiga cikin kwalwarsa kun ga abin da ya shafa dabi'a kenan ko to irin wannan abin likitocin zamani su zai maka bayani su ce ai ga abin da ya samu kwalwar mutum ya samu matsala haka kawai mutum yana nan lafiya lafiya sai ga ya fara wasu abubuwa abubuwa na rashin hankali a yi duk iya abinda za a yi masa karatun ƙur'ani a masa da abinda zai amma bai daina to amma da an kai shi asibitin mahaukata ko in ce asibitin masu taɓin hankali da an kai shi na an gwaggwada shi an duba shi sai likita ya bayar da bayani cewa ai ga abin da ya same shi ai rashin samun bacci mai inganci ai rashin kaza ne ai ƙwayoyi da yake sha ne ai kaza ne idan yi wannan bayanin kuma sai ya ɗauki maganin da ya dace sai ya bashi sai ya magance wata cuta sai ga mutum ya samu lafiya to irin wannan nau'i na farko likitocin zamani wanda suke da alaƙa da kwakwalwa su za su ba da maganin malai ce wa sani amma abu na biyu da muka ambata shine asar'un da yake faruwa sakamakon bugun aljani malai ce yajhaduhu kathirun minhu shi irin wannan da yawa daga cikin likitocin zamani ma suna inkarin don kun san har yanzu ba wai a ƙasar arna kaɗai ba hatta a ƙasar musulmi akwai da yawa daga cikin likitoci musulmi da suke inkarin cewa babu wani arziki da ke shafan mutum kawai idan aka mutum yana irin wannan a kai shi asibiti a samu masa lafiya shi ne malai yake cewa da yawa daga cikin suna inkarin sa wa ba abuhum yusabbitu sai dai wasu daga cikin likitocin kuma suna tabbatar da shi saboda abin ya shafe su ko kuma sun gwada suna da khibra akai sun gwada sun tabbatar da cewa abin haka yake sai dai wala ya'rifu lahu wala yu'rafu lahu ilajan sai dai kuma ba sa ba ba su san irin maganin da za su bayar domin a warke ba illa bi muqawamati al-arwah al-khayriyya aw al-ulawiyya li tandafi athar al-arwah al-sharirah as-sufliyya wa tabtu af'ala balaiti irin wannan abin da ya shafi bugewar aljannu to ba a iya samun maganin sa illa bi muqawamati al-arwah al-khayriyya sai da fito na fito da al'arwahul khairiyya an kuka sun ce al'arwahul khairiyya suna nufin mala'iku ke al'arwahul khabitha kuma suna nufin shaɗanin aljanu ke ma'ana sai an yi fito na fito an yi muƙawama tsakanin mala'iku da aljanu sannan a sami damar kautar da wannan sharri da shi shaɗanin aljanu ya shafi mutum da shi a ɓata wannan abin da ya na lalata masa tunani ko na lalata masa gaba ko na lalata masa wani ɓangare daga jikinsa ma'ana abin da malaka so ya ce shine sai an nemi taimakon Allah madaukakin sarki kamar yadda muka bayani a baya cewa kowanne mutum Allah madaukakin sarki ya bashi mala'ikun da suke bashi kariya amma da yake cewa da ba dan wadannan alhafaza ba mala'ikun da suke kare mutum to da shedanu sun sun tutar da dan adam har ya ga mana cewa da babu dan adam din da zai shi to sai malam yace idan aka samu irin wannan matsalar wanda daga aljanu ta samu asali to ba za a iya magance ta ba sai an nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyar karanta alkur'ani ko ko addu'o'i sahihai sai Allah madaukakin sarki ya tura mala'iku su koru wannan shedanin ko kuma su hana su cutar da wannan adam da suke da suke so su cutar shine abinda malai yake so ya ga mana malai ce wannan magana da aka dauko ta an dauko ta ne a cikin kitab Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani malai ce al-adillatu ala ithbati as-sar'i dalilai da suke nuna tabbatuwar a bugewar aljanu shafar aljanu a cikin alkur'ani da kuma hadisai malaita laqad sabata sar'u bin naqli wal aqli ala sawab malaita hakika tabbas dalilai sun tabbata wajen tabbatar da as-sar'u dalilai na hankali da dalilai na cirowa a littafi in suka ce dalilul aqali shine dalilin da hankalinka zai iya tuna abu ya sawwara shi kuma ya fito da shi ko da babu nasi in suka ce kuma dalilin naqali to shine dalilin da aka ciro shi a cikin alqur'ani ko hadisi kenan to dalilin da yake a cikin alqur'ani ko hadisi da kuma dalilin da hankalinka zai iya bayuwa zuwa gare shi duk ya tabbatar da cewa wannan asaru din tabbas ne zahiri da gaske ne akwai shi قال يتي وهو واقع مشاهد لا يماري فيه إلا مكابر معالي قال يتي أبن دي شاف الصرع أبن دي يكي واقع أبن دي يكي أبقوى مشاهد كما أن شيدا أنغني با إيبا با بيبا لا يماري فيه باب بين جاية وقومس أتكنسا إلا مكابر معالي سي متمن دي يكي دا جرمان كي متمن كما دي يكي دا تورن كي wanda baya ɗaukar saƙon Allah maɗaukakin sarki a matsayin komai. Bala ce awwalan abu na farko daga cikin dalilai al'adillatu min al'ur'an shi ne dalilan da suka tabbata daga al'ur'ani. Bala ce ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce allabi ne aku nunar riba waɗanda suke cin riba la ya ƙumuna ba sa tashi ko ba za su tashi daga kabarbaransu ba. ranar tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki ya busa ƙaho mutane za su fito daga kabarbara to masu cin riba su ba za su tashi daga kabarbaran su ba illa kama ya qumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar yadda wanda shaydan ya buge shi ya shafe shi yake tashi ya mutun yake ya mutun yake idan shaydan ya buge shi za ka mutumin da ya sha giya mutun yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi ba alaman hankali a tattare da shi to haka dan mutumin da yake cin riba zai tashi ranar tashin alkiyama ɗaya daga cikin hanyoyin da za a gane mutum ya cin riba ya yi mu'amala da riba a duniya don abin da ake nufi da ya aka nuna anan ai mu'amala ba wai ci ba ba lallai sai mutum ya ci ba akwai wanda shi ba ci ba ci ba to amma me yasa a kawo alladi ne ya aka nuna riba saboda shine mafi yawancin abin da mutum yake sare zai yi da dukiya idan ya samu ya ci to amma mu'amala daga shi sa a cikin hadisi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine wa shine karbar riba sannan wanda ya bada riba shi ma an tsine masa albarka wanda ya rubuta ribar ya rubuta shi ma an tsine masa albarka sannan wanda ya bada shaida akan riba shi ma an tsine masa albarka dukkanin su Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka da mai cin riba da mai bada ita da mai rubuta ta da mai shaida gaba daya na dan dakon riba duk ya shiga ciki yayi at-ta'awun a cikin ta duk ya shiga ciki in dai abu ne da ya shafi riba to Allah madaukakin sarki ya tsino akai kuma shi sa Allah madaukakin sarki yayi jan hankali mai tsauri wanda duk mai hankali ya kamata ya tsaya kalle shi Allah madaukakin sarki ya ce wanda suke cin riba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi duk wanda yake cin riba ya sani Allah madaukakin sarki ya shelanta masa yanzu za su yaki shi da Allah da manzansa Allah da manzansa su suna bangare ɗaya kai makana bangare ɗaya za a yaƙi kaga ina mutum zai kai labarin dan Allah na mutum zai kai labari ko shugaban ƙasar garin kuli da sojojinsa gaba ɗaya ya fito kai kuma kana gefe kai kaɗai da kai sai mutanen gidan su ma suna ci ai da matsala to wannan Allah madaukakin sarki ce zai yaƙi da mutum to shi sa riba ba karamar matsala ba ce in ko duk abin da ya shafi riba mu kauce mata mu kauce mata kwanakin baya na dan ja hankali na ce musamman ma'aikata mu rinka lura da irin waɗannan abubuwa wallahi shi sa dukiyoyin mu ba ta albarka shi sa duk duki Allah madaukakin sarki cewa yamhaqullahu riba haka yace yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah madaukakin sarki zai zare zai cire duk albarkar da take cikin riba sannan zai yaukaka zai dada sadaka idan kai sadaka ka bayar to Allah madaukakin sarki kara maka zai rinka zai kara maka amma ita riba Allah madaukakin sarki albarka yake janyewa shi sa sai ga ka samu kuɗi da yawa amma sai ka rasa ina suke ga albashin ya fito amma sai a rasa ina yake baya isa saboda galibi mun mun yadda cewa bankuna suna zo haka kawai sai banki turo maka da sako cewa za ka iya zuwa ka karɓi ka karɓi bashi a cikin banki kai ma'aikaci ne kana kana mu'amala da wani banki kawai sai rubuta sai rubuta maka sako na waya sai tura maka yanzu kana kana da damar ka je ka karɓi bashin dubu ɗari da hamsin kai kuma kana da buƙatu da yawa sai a ce a kudin ruwan ɗan kaɗan ne 20% ne ko 7% ne ko 5% sai mutum yana rawar jiki sai je rubuta sai ya karɓo bashi dubu ɗari da hamsin nan da ya karɓo kankace ne sai ya rasa abin da zai yi bai ma san abin da ya yi ta lalace gaba ɗaya sannan kuma sai a rinka zaren masa ko wan kai ko 1.0000% ne in dai akwai ka karɓa na riba to wannan tsinuwar Allah ta Allah maɗaukin sarki ta haukan mutum shi sa in ne wa ma'aikata nasiha da barin ka lura da irin waɗannan abubuwa barin ka lura da irin waɗannan abubuwa riba tana shiga cikin ma'amalolin mu da yawa yanzu mu sani ba wallahi ni ina ina tunani yan uwa wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki za a albarka kuɗaɗen mutum sai ya samu kuɗin da yawa sai ya rasa me da su mutum sai ya ga abubuwan hanyoyin suna samu amma sai ya rasa saboda riba riba bankuna sun buɗe hanyoyi duk mai so ya zo ya karɓa in mai so zai karba akwai karamin bashin ma da za su baka ba wani collateral da za ka aji ba wani collateral za su baka kawai ka tafi ka je ka harkokin ka kamar musu to sai ka ga shi sa abubuwan namu gaba ɗaya ana ta yansa dai gashi ne sai dai Allah madaukakin sarki kyauta to Allah madaukakin sarki ce mutanen da suke cin riba ranar tashin alƙiyama za a ga sun tashi kawai suna suna maye suna maye to kamar yadda mutumin da shaidani ya shafe shi haka yake yi to haka masu riba za su tashi shi sa akwai alamomi da yawa da Allah madaukakin sarki ya ajiye wanda za a gane masu saƙura na tashin alkiyama da yawa wanda ya aiki kaza na tashin alkiyama da ka tashi ka ga mai kaza ka san abin da yake shi sa ita ranar yamma tubul sara'ir ce ranar tauran asiri ce kowa ba wani zai yanzu ne yanzu ne mutum sai ya je ya saban sa ya duk abin da ya ga dama ya sako babbar riga ya shigo cikin mutane ba wanda ya san abin da yake amma ran tashin alkiyama ɗan uwa wallahi duk mutum da ya abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki ba ma sai an zo hisabi ba ba ma daga lokacin da aka tashi daga kabari za a fara gane mutum daga lokacin da aka tashi daga kabari za a gane za a ga wasu fuskokin su sai baki kirin wasu kuma sun tashi fuskar su dubba nama wasu kuma sun tashi suna maye wani kuma ya tashi ya ebo kayayyakin mutane da yawa mutumin da ya sace duke gwamnati kenan eh guduri kenan duk abinda mutum ya sata wa man ya gulul ya ati bi ma galla sai yawmal qiyam duk abinda mutum ya sata ne duke gwamnati wallahi haka Allah madaukakin sarki zai sa doro masa aka fada di yawan su so zaka dalolin nan da ake sacewa a je a koyi a ramin masai ko a ce miciji ya haɗe da sauransu da kai da micijin da micijin da dalolin din zaka sasu auyen ka tori su irin da shi haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallahi kada mutum ya ɗauko raƙumi a wuyan ranar tashin alƙiyama yana kuka ko ya ɗauko sa ko ya ɗauko akuya wanda mutum ya sata kenan a dukiyar gwamnati ya ce ya san ne cewa wallahi ba ruwana da kai wallahi annabi ce ba ruwansa da kai to haka Allah madaukakin sarki zai bayyana surorin mutane kala kala a duniya ne kake iya ɓuya mutum ya saci dukiyar gwamnati kuma ya fito shine babban mutane shine babban mutum a cikin mutane shi ake bi shi ne mai faɗa aji bayan ya sace muku dukiya ya ya yi muku abin da ya hana ku ilimi da karatun ƴaƴanku da lafiya da titi da komai amma shi ne babban mutum shi ake fadanci an tashin alƙiyama za a bambance insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace dan uwa Allah madaukakin sarki ce wanda suke cire ba tashi ba sai kamar yadda wanda shedani ya sha to kaga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa me shedani ashe yana iya me shafar mutum tunda shi ya tabbatar da cewa za ta tashi ne kamar yadda wanda shedan ya shafa ashe sai ya tabbatar a duniya shedan yakan iya shafan mutum har yakan yi wani dabi'a da wani hali wanda ba daidai ba wanda Allah ya buga misali da shi a cikin littafin sa to sai malam zai kawo mana maganganun malamai masu tafsiri sai qala imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala babban malamin tafsiri Abu Abdullahi al-Qurtubi yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya dalilun ala fasadi man ankara sar dalili ne da ke nuna bacin zancen wanda yake cewa babu asar aljani baya dige mutum min jihatil jin ta fuskar aljanu wanda ama annahu min fi'il tabai siyariya cewa ai abin da yake faruwa kawai dabi'a ce cuta ce ta kwakwalwa ba ta da alaka da wani aljanu malai yace to wannan yana nuna cewa zancen sa bashi da tushe balle makamin gashi nan Allah madaukakin sarki ya tabbata a cikin littafin wa anna ash-shaytana la yasluku fil insani hakan suna cewa ai shedan baya iya shiga jikin mutum wala yaqulu minhu masu sannan baya iya taba mutum ya buge shi ya sa masa ya sa masa cuta intaha magana da aka dauko daga Imam al-Qurtubi ta ciki qala al-Imam al-Tabari fi tafsir hadhihi al-aya Imam Ibn Jarir al-Tabari shaykh al-mufassirin a cikin tafsirin wannan aya yake cewa qala haddathani Bishr qala haddathana Yazid قال حدثنا سعيد عن قتادة أن ربا الجاهلية إمام إمام ابن جرير الطبري yake cewa karkashin fasara wannan aya yace hakika ribar jahiliya ribar da mutanen jahiliya suke yi surarta da yanayin ta ga yadda take yace yabiu ila ajalin musamman mutum zai yi ciniki da dan uwansa ne zuwa ga wani lokaci ciniki na bashi zai zo karɓi kayansa da Allah wani ina so na karɓi kayanka amma ban da kuɗi sai ce karɓi zuwa sati guda idan ya karɓi kayan sai ya tafi da su fa'iza wasalar la'ajala fa'iza wasalar la'ajalu idan lokacin ya zo lokacin da aka yi zai karɓi kuɗin ya zo wala mai kuma inda sahibi ya ƙaba sai shi wanda ya karɓi bashin kayan bashi da kuɗin da zai biya za da huwa a ƙar'an sai ce to shi ke na ƙara mataki ɗaya amma kayan mun yi ciniki da kai kasan naira ɗari maka yi da kai ko to na ƙara maka naira hamsin ‘yan uwa an fahimta kuwa farashin kayan asalin naira ɗari ya siya to amma yanzu da ya kasa biya a lokacin da suka ajiye zai biya sai ya ƙara wa kuɗin farashi sai kuma ya ƙara masa kwanakin biyan bashi sai sai yanzu maimakon sati guda tunda baka da kuɗin zaka biya na ƙara ma sati ɗaya ba sati biyu ba kenan to amma farashi ta ya ƙaru ya zama ɗari da hamsin idan wani satin ya ƙare sai ce na ƙara maka wata hamsin ɗin to ba an kara ba kama wata biyu sai ga kuɗin da ka sai kayan ya kuɗin riba ya ninninka kuɗin da ka sai kayan to ita ce yayin ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'af ita ce wacce Allah madaukakin sarki ya tsoratar da musulmi a cikin sura Ali Imran yace mu guje ta to malam ibn jarir sabri yace haka suke lokacin jahiliya ribar jahiliya fa qala jalla sana'uhu lil ladina yarbuna riba alladhi wasafna sifatahu fid dunya sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ga da wanda suke a ninninka riba irin waɗanda aka siffanta siffarsa a duniya zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithl riba haka suke cewa ai da riba kun ga ai sunan mai kusa iri da arriba arriba arriba ya kusa ya kusa iri da la yaqumuna fil akhirati Allah madaukin sarki yace ba za su tashi baranar tashin kiyama min quburihim daga kaburburansu illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar yadda wanda shaytani ya shafe shi da da ciwon hauka yake tashi a yake tsayawa lokacin da abin ya same shi yani bi zalika abinda Allah madaukakin sarki ke nufi da haka ay yatakhabbalu ash-shaytanu ai shaytan ya lalata hankalinsa at-takhabbul ana cewa takhabbala idza fasada aqluhu wa junnah idan hankalin mutum ya lalace sai a ce takhabbala ma'ana hankalinsa ya lalace ke ay yatakhabbaluhu ash-shaytan shaytan ya lalata hankalinsa ya sa masa hauka fi dunya a duniya fa yasra'uhu min al-mas sai ya bige shi sakamakon shafar da ya masa mali ce ani abin da ake nufi da al-mas shine min al-zun daga haukan da ya sa masa yace intaha magana da aka dauko daga ibn jarir zabari ta tike anan wannan qala al-hafiz ibn kathir babban malamin ibn kathir Allah ya masa rahama yace alladheena ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba zuwa ƙarshen ayar yace ai la yaqumuna ba sa tashi daga kaburburin su illa kama yaqumul masrur sai kama yadda wanda shedani ya bige yake tashi hala sar'i lokacin da shedanin ya bige shi yake wannan a bige bigen nan ya fadi ya tashi ya raba hanya irin waɗannan abubuwan da suke wa takhabbata ash-shaytanu lahu shaytan ya sanya shi bige-bige da shure-shure wa zalika annahu yaqumu qiyamal munkar ta yadda zai tashi zai zai tsaya tsayawa da take abin yiwa inkari ba tsayawa da take sananniya yadda kowa yake yi ba ba zai iya tsayawa da kafafuwansa ba sai dai ka samu yayi dama yayi hagu ya fadi ya tashi to haka al'amarin yake Allah ya ce wannan magana ya dauko ta ne daga tafsirin Ibn Kathir Allah madaukakin sarki masa rahama ɗan uwa na zamu dakata insha Allah ta'ala gobe zamu tashi maganar da Alusi yayi shi ma a cikin nasu tafsirin sai kuma da zai kawo mana hadisan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke tabbatar mana tabbas akwai asarku a cikin shari'ar musulunci aljini yakan iya bige mutum sannan kuma kwakwalwa takan iya tabuwa ba ta hanyar aljini ba a samu wannan matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am idan ya kasance kai kake da haƙƙin sa hannu a ma'aikata gaskiya ne ko kai ne darakta ko ƙarƙashin ka gaskiya ne ma'aikata dole in ka nemi ba- bashi bashi da na banki sai ka sa hannu in ba da sa hannun ka wada banki suka gani wata dama da an bankin da kai za su wuce banki ba da kai matsayin ka a wannan ba za a iya ba da nan ba dole sai ka sa hannu gaskiya ne abinda Allah yake tambaya shine akwai ma'aikatan da suke manyan ma'aikata ne wanda a ma'aikatarsa ba za a sa ba za a iya bada bashi bashi ba za su ba banki ba za su ba karamin ma'aikaci bashi ba sai da sa hannun wannan babban ma'aikacin to shi irin wannan ma'aikacin da sai ya sa hannu za a ba karamin ma'aikaci bashi me matsayinsa wannan at-ta'awun ne alal ithmi wal udwan idan ya sa hannu aka karɓi bashi da yake akwai ruwa a ciki ya taimaka yana ɗaya daga cikin wanda suka taimaka aka bada bashi da ruwa saboda haka idan akwai hanyar da zai yi shi ya tsira daga wannan abin ko sakataransa ne ko nasa ya sai bashi ya sa shi rinka rubuta hannun wannan wanda ya dauke hannunsa amma gaskiya akwai matsala akwai matsala ya kasance kai zaka sa hannu aje a karɓi bashi da ruwa akwai matsala gaskiya in akwai hanyar da mutum zai iya zamewa ko karamin ma'aikacinsa ne ko wani sakataransa ya sa ya rinka sa hannun to zai fi gaskiya wa alaikum salam a'a kamar zaka abin nufi shi akan kansa shi akan kansa ya kauce wa aikin in akwai wani wanda zai iya amana da zai yi eh to gaskiya wannan ma abin dubawa ne umarnin sa na amala umarnin ne kamar yaya eh na'am eh da ko tuba sosai mana an ka riga ka san sai ka je ka tuba kai ta istighfari sai mutum ta istighfari na'am na'am na'am
wato mutumin da yake ko gadi kake a bai gaskiya ne abin da ake ba ka haramun ne sai dai gwargwada bukatunka idan bukatun ya zama na dole ne eh idan wannan bukatun na dole suka gushe to ka kyale wannan aiki mm.
ka je ka nemi abin da zai zama Eh, gaskiya ne Amma idan wannan abin ya zama dole ne Mm.
ba yadda za a yi dole sai ka kana da bukatu a cikin wannan duk gaskiya wannan abin dubawa ne duk abin dubawa ne a fito da na zikirin ma da eh gaskiya ne akwai malaman da suka dan yi ah, suka dan yi gyara kadan suka ce yanzu matsalolin banki da ake yi kusan in ka ce yanzu kwata-kwata mutum ba zai ajiye kuɗinsa a banki ba kwata-kwata sai dai ajiye su a gida akwai matsala akwai barazana haka ne akwai masu kuɗin da kuɗinsu ya fi ƙarfi su ajiye shi a gida to kuma babu wani waje da mutum zai kai kuɗinsa ya ajiye safely kamar banki to sai wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi mutum zai iya ɗaukar kuɗin sai kai banki ajiya amma duk abin da zai hau na ruwa kare ci duk abin da yanzu kaga ko da masu karamin akawun ɗin nan masu ɗan sayan akawun ɗin nan kana ɗan sa dubu uku dubu hudu dubu biyar ka rinka lura ana sama kuɗin ruwa wallahi wallahi ana sa kuɗin ruwa ka rinka lura ka rinka lura dan ka'ida shi ne yan uwa ku fahimta ba ma'amalar banki ba ma'amala ce ba ta ajiya ba gaskiya ma'amala ce ta bashi ba aji- ba ajiya ake a banki- a banki ba bashi ake bayarwa dan ka'ida shine idan duk wanda ka ba ajiya to idan kudin ka suka bace ba zai biya ka haka ne saboda amintacce ne ka aminta da shi kudin ka ba zai biya ka tun dai ba ta kace amma za ka ga mu'amala ta banki kudin ka idan ka kai musu dauka suke su juya su yi wani mu'amala da shi su baka riba ina fata an fahimta mu'amala suke da kudin saboda haka malamai suka ce duk bashin da ka bayar duk bashin da ka bayar sai ya jawo maka wani abu na riba to haramun ne haramun ne kullu daini ko kulli qardin jarra manfa'a fa huwa haram idan ka bada bashi ya jawo maka wani amfani wannan amfanin haramun ne mu fahimta saboda haka mu rinka lura duk yanzu kaga akwai a cikin mutanen mu akwai wanda musulmi ne musulmi ne wallahi sosai amma zai je dauki miliyoyin kuɗi miliyan 100 ko miliyan 200 kawai sai ya je sa su a fixed account sai ya aje ba zai waye su ba sai na da shekara biyu sun zama miliyan 250 ko miliyan 270 saboda fixed account ne nan za a samu sauran duration biyu sai sun kai lokaci kaza za a dauki wannan kuɗin to kuma hawa suke hawa suke hawa suke to shi irin wannan ma sun ishe shi kawai idan ya sa miliyan 200 miliyan 70 ko sai je ciwo ta bayan shekara biyu ko shekara uku sai zai amfani da ita kuma musulmi ne wallahi akwai masu yin haka da yawa da yawa saboda haka in zaka kai kuɗi banki malamai sun ce da yawa daga cikin malamai sun yi sun ce ba matsala saboda wannan larura amma dai ka lura kuɗin ruwa haramun sannan duk bankin da zai iya baka bashi idan kana da bukata babu laifi ka je ka banki bashin banki amma kada kada ka bada ruwa kada a kama ruwa in ko dole sai da ruwa na ba da ubar bismillah kada suka magana cikin sauki
ba shi da kamfanin wannan layi ke ba na'am eh shi a rikari za su ba shi shi za su kai kamar naira goma eh na'am shi ma irin eh shi wannan ah, da yawa daga cikin malamai na dafa tawar babban malamin mu Dr. Sani Muhammad Umar Jalo Limo ya ce wannan ba matsala akan shi insha Allah ta'ala saboda ba kuɗin suke baka ba airtime suke baka wannan sun ɗauki ɗan farashin aikin da suka yi maka ne sai wannan ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am mutum ya sai dala ya sai da ita eh ba matsala wannan ba matsala mutum ya sai dala ya sayar ba matsala insha Allah ta'ala wannan yana tambaya ne game da waɗannan ranaku ne ba a so a yi- a yi azumin nafila A ranar da ya tabbata annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana azumin nafila shine ranar juma'a ranar juma'a saboda ranar idi ce ranar idi ce ta ta mako mako ba a yin azumin nafila sannan hadisin da ya zo akan ranar asabar shi malamai sun yi maganganu a kansa wasu sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi to ko da waɗanda ma suka ah, inganta shi ɗin dai abinda aka hana shine ka ware ranar ita kaɗai kai mata azumi amma misali ya kasance ka yi azumin juma'a da asabar wannan babu laifi ko ka yi alhamis ka yi juma'a tare wannan duk babu laifi insha Allah ta'ala sannan idan mutum yana samu dawo da shi ba wannan duk zai iya yi to da haka malamai suka ce duk azumin ranar da aka ci an hana azumi ana nufin azumin da bashi da wani sababi amma yanzu zamu yi azumin arfa sai ya faɗo ranar asabar malamai suka ce ba wata matsala za a iya yi ko sai faɗo ranar juma'a ba matsala sai a yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam